إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 27 ga watan biyu a Gregorian kalanda 2026 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura ta mai albarka suratun rum wanda ita ne sura ta tamanin da hudu idan ka kirgo daga fatiha kuma tana da ayoyi guda sittin a watar waya kuma tana da ayoyi guda hamsin da tara a kuma mun kwana akan nambar aya ta arba'in za mu tashi kan nambar aya ta arba'in da ɗaya insha Allah na ana ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zaharar fasadu, ɓarna ta bayyana, fasadi ya bayyana, filbarri a kan tudu a walbahari da kuma cikin kogi. Ɓarna ta bayyana, abubuwa na asha da Allah wadai sun bayyana, masifu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe sun bayyana. zinace-zinace luwaɗi maɗugo cin haram shan giya shaye-shaye ya bayyana filbarri akan ainihin wato tudu a fili kenan walbahari da kuma ainihin wato koguna bima kasabat aidin nasi saboda abubuwan da hannayen mutane suka tsururto musu abubuwan da mutane suka aikata shi ya jawo waɗannan ɓarna kashe-kashe cin amana rashin zaman lafiya barnoni da yawa sun faru saboda abin da mutane suke aikatawa da hannayensu Allah ya ce liyudhiqahum ba'd alladhi amilu dan Allah ya ɗanɗana musu sashi ba wai duka ba sashin abin da suke aikatawa da hannayensu dan Allah ya ɗanɗana musu wani ɓangare wani sashi na abin da suke aikatawa sakamakonsa la'allahum yarji'una ta iya yiwuwa idan ya ɗanɗana musu wani ɓangare na abin da suke aikatawa suka gane kuskurensu to ainihin wato za su ainihin wato dawo abin da ya sa Allah ya ce ba'adallazi amilu sashin abin da suka aikata da a ce Allah zai kama mutane da abin da suke aikatawa gaba ɗaya to babu wanda zai zauna Allah ya ce walau yu'akhidullahu Allah ya ce walau yu'akhidullahu nasa da a ce Allah madaukakin sarki zai dinga kama mutane bima kasabu da abin da suke aikatawa din a ce duk laifin da kai sai Allah ya ma uquba da hi gwargwadon abin da ka aikata in kai zina sai Allah ya ma uquba in ka ci amana sai Allah ya ma uquba in kai ƙarya sai Allah ya ma uquba in kai zamba cikin aminci sai Allah ya ma uquba in kai shaye-shaye sai Allah ya ma uquba in ka ci amanar wani ko ka ci dukiyar wani ko ka zalunci wani sai Allah ya maka uquba gwargwadon aikin da ka aikata Allah ya ce ma taraka ala zahariha min dabbatin ba wani dan adam da ke takawa a doron ƙasa ko wata dabba da ke takawa a doron ƙasa wanda za ta saura kuma a duniya kowa aikinsa sai ya halaka shi gaba ɗaya na fata an fahimta sai Allah ya ce walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah yana jinkirta wa mutane ne sanya masa lokaci da Allah zai damki kowa da irin aikinsa Allah ka tsare mu gaba ki ɗaya na fata an fahimta magana da haka yace sanastadrijuhum min haythu la ya'lam Allah ya ce sanastadrijuhum da sannu zamu yi musu kamun ga min haithu la ya'lamuna ta inda ba sa tsammani wa umli lahum zan musu ainihin wato shifta ko zan musu wato talala mai kama sake inna kaidi lalle kaidi na da kamuna matinun mai zartuwa ne mai tabbata ne a ainihin wato kawunansu na fata an fahimci magana don haka dai subhanahu wata'ala yana kama mutane ne ba wai da aikin da suka aikata ka tokan gaba ɗaya ba a'a sai dai ya ɗan musu flashing ya ɗan musu miscall ta yadda za su gane fa Allah yana sane da abin da suke yi Allah maɗaukakin sarki yana ankare da abin da suke aikatawa kuma zai iya kama su in ya ga dama amma sai ya ɗan nuna musu alama ya ɗan nuna musu alama cewa yana sane da abin da suke aikatawa ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki alaramma yace inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل Allah ya ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sani dai sakamakon waɗanda suke yakar Allah suke yakar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to zai yi wa a yaƙi Allah ko zai yi wa a yaƙi manzan Allah ba zai yiwu ba amma Allah yana nufin wannan maganan ne da wanda suke yaƙar addini ko suke yaƙar musulmai ko suke yaƙar al'ummar musulmi na fata an fahimta ko suke yaƙar musulunci kai tsaye to idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi don ya nuna musu mugun mu'amalarsu da mugunyar aikinsu maimakon Allah ya ce suna yaƙar addini ko suna yaƙar musulunci ko suna yaƙar musulmi sai Allah ya ce ni suke yaƙa na fata an fahimta ta yadda in ka ji wannan za ka gane magana ta girma lamarin ya kai inda ya kai abin ya bunƙasa abin ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfin kowa na fata an fahimta ko kuma ya ce yan suna yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda za ka ji lalle magana ta girma a ce ana yaƙar annabi to aiko abu ya ɓaci to shine yace innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu sanadai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah suke yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wa yas'auna fil ardi fasada sannan suke yaɗa barna a bayan ƙasa me sakamakon ya Allah Allah yace an yuqattalu na farko a kakkashe su shine an yuqattalu bai ce an yuqatalu ba ko an yuqtalu ba sai yace an yuqattalu a kakkashe su na fata an fahimta alaram eh fasara ta mutu ko alaram yawa an yuqattalu aw yusallabu ko a menene a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma a datse kafar dama sai a datse hannun hagu ko a datse hannun dama sai a datse kafar hagu yanzu dan Allah inda 'yan ta'adda da masu cutar bayan Allah da masu kashe jama'a ana musu abin da Allah ya ce a musu za su ci gaba da abin da suke yi ba za su ci gaba wallahi domin in ta kunu ta alamuna Allah ya ce in takunu ta'lamuna in kuna jin radadi idan sun kashe ku ko in sun sare ku ko sun sun ji muku rauni ko in sun kwashe dukiyar ku ko in sun ɗebe ƴaƴan ku da matan ku sun ke gajeji na fata an gane fa innahum ya'lamuna su ma fa in an musu hukunci ba fa jikin itace suke da shi ba ba fa karafu bane su haka ne ko ba haka ba su ma suna jin abin da duk za a yi musu na hukunci to bambancin su da ku Allah ya ce wa tarjuna minallahi ma la yarjuna ku kuna fatan in kun samu matsala ta ta'addancin da suka yi muku kun yi shahada kuna fatan Allah zai muku rahama haka ne ko ba haka ba ma la yarjuna su kuma in an kashe su ta wannan hanyar wallahi Allah ba zai musu rahama ba in suna yaƙar ku suka kashe ku a yaƙi to ku kuna fatan Allah zai muku rahama dalilin suna yaƙar ku haka ne in kuma ko kuka kashe su a filin daga na fata an gane to su kuma sun mutu a banza ba abinda Allah zai musu sai ma azaba hina in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna Allah yace wa tarjuna min Allah ma la yarda haka yace an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin sai yace aw yunfau min al-ardi ko kuma a batar da su a doron kasa me ma'anar batar da su a doron ƙasa malamai sun yi ta fassare fassare amma fassarar da ta fi kusa da daidai shine a saka su life in prison a saka su a prison ba fitowa ba ranar fitowa a ce an yanke musu hukuncin rai da rai sai dai a fito da gawarsa a yi makabarta da shi duk wanda ya san in an kama shi da ta'addanci jama'a in an kama shi da cin dukiyar bayan Allah in an kama shi da kashe wasu ya tabbata haka za a yi mar don Allah don Allah zai ci gaba da salwantar da rayukan mutane ba zai ci gaba ba saboda yadda wancan yake jin raɗaɗi idan an taɓa shi ma yana jin raɗaɗi to aƙalla ko da a ce toshe shi za a yi a hana shi ganin rana na tsawon rayuwarsa ba zai ga rana ba har sai ranar da aka fito da shi za a kai shi makabarta wallahi mutane za su zauna lafiya ina fata an gane magana saboda me saboda ya san cewa ba za a bar shi ba shi yasa kuna ga kasashen da suka ci gaba komai kankantar abin da kai yanzu kwanan nan South Korea ko North Korean ne akwai tsohon shugaban kasan su da ya abubuwan da ba su dace ba ana ta buga shari'a kwanan nan suka yanke masa daurin rai da rai har abadan abidina kuma billahi allazi la ilaha illa huwa duk duniya ba wanda ya isa ya fito da shi ko ba haka bane akwai wata kasar da za ta yi tararrahe su ce da Allah ku sake shi kuma shugaban kasa ne ya fi kowa martaba da matsayi na ɗaya a kasar amma da yi abin da bai dace ba suka yanke mar hukunci to kaga wannan shi yake nuna idan ana so a zauna lafiya dole 'yan ta'adda a dinga taɓa su dole ne a dinga hukunta su amma ina rantsuwa muku da Allah in dai haka za a ci gaba da tafiya to wallahi ba za mu zauna lafiya ba ba za mu zauna lafiya ba shi yas Allah madaukakin sarki yace zalika abin nan lahum khizyun fil hayatid dunya ko wannan shine kaskanci gare su a nan rayuwar duniya na fata an fahimta wa fil akhirati kuma wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai radadi sai Allah duka Allah mai lutufi ne da tausayin bayi sai ce illa illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa waɗanda suka tuba suka ce sun daina wannan aiki sun daina wannan barnar sun daina cutar da jama'a min qabli an taqdiru alaihim tun kafin ku samu damar kama su Allah ya ce to fa'alamu anna Allah gafurur rahim ku sani Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ya yafe musu kuma ku yafe musu malam ka duba ka ga tausayi da ludufi irin na ubangiji duk ta'addancin da mutum yayi in yazo yace ya tuba shi ma Allah zai yafe mar ko ba zai yafe masa ba zai yafe masa yace dan haka kuma ku yafe ma ni ma wanda na halice shi na yafe mar balantana ku abokin zaman ku ne dan haka laifin da yayi muku bai kai girman wanda yayi min ba amma ni na yafe mar kuma ku yafe masa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wannan shine ka'idar musulunci duk waɗannan barnar da yake in mutum ya zo ya tuba ya bari kuma tsakaninsa da Allah kuma tuba mai kyau wallahi wallahi in an yafe masa ba a yi laifi ba dukkan mu tuba muke nema a gurin Allah kuma yafiyar Allah muke nema haka ne ko ba haka ba kuma dukkan mu inda za a bankaɗo barnar da muke wa Allah wani ma yana cikin gari amma wallahi ya fi wancan 'yan ta'addar barna a cikin al'umma ana samu ko ba a samu kawai nasa bai bayyana ba ne su nasu ne fito fili amma shi nasa ya ɓuya bai bayyana ba to wannan dalilin ya sa Allah ya ce to da ku da su duka neman yafiya ta kuke to na yafe musu kuma ku yafe musu kuma kuna min abin da ba daidai ba yafe muku nake ina fata an fahimci magana an gane magana da kyau ku yawwa don haka Allah maɗaukakin sarki ce na yafe musu kuma ku yafe musu Allah ka yafe mana gabaki ɗaya to wannan shine to shine Allah madaukakin sarki ce zaharal fasadu barna ta bayyana fil barri akan tudu wal bahri da kuma a cikin kogi bima kasabat aidin nasi saboda abin da ainihin wato mutane suka dawo suna aikatawa na ainihin wato barna yudhiqahum ba'd alladhi amilu saboda Allah madaukakin sarki ya dandana musu mugunyar abin da suke zo suna aikatawa a ainihin wato la'allahum yarji'una saboda ko za su dawo wannan dalilin yasa mutanen ƙaruna suka ce masa waftagi fi ma a taka Allahu daral akhira Voilà. kaga da Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahari barna ta bayyana akan tudu to batun yanzu ba Allah yake jan hankalin mutane game da su daina aikata barna Allah ya ce wala tufsidu fil ardi kar ku yi barna a bayan kasa ba da islahiha bayan Allah ya gyara ta Allah ya gyara kasa to kar ku zo kuma ku barnata ta ku lalata ta wad'uhu ku kira Allah khawfan kuna masu tsoron in ba ku kiransa kuna bauta masa zai muku azaba wa tama'an kuma kuna kwadayin in kuna bauta mar yadda ya kamata to zai muku rahama to waɗannan abubuwan guda biyu su suke sa ake bautawa Allah tsoron azabarsa da kwaɗayin menene rahamarsa na fata an fahimci magana inna rahamatallahi lalle rahamar Allah qaribun minal muhsinin tana kusa da masu kyautatawa tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da al'umma yasa ainihin wato a ɗaya daga cikin mawakan Hausa Sani Sabulu yake cewa dan lada aka yin sallah in ba lada a bari yafi kuma abin da ya faɗa gaskiya ne duk sallar da muke da ibada da muke mai muke nema a gurin Allah lada inda yau wahayi zai sauka duk da wahayi ya yanke a ce duk sallar da muke ba lada to me ne za mu tsaya muna yin ta don haka wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira Allah ku bauta wa Allah kuna masu tsoron karye muku azaba kuna kuma kwaɗayin rahamarsa abin da ya sa Allah ya faɗi wannan akwai waɗanda suke cewa su suna bauta wa Allah ne kawai don ya cancanta a bauta mara amma ba wata rahama da yayi wai suke kwadayi a gurin tasu ba akwai masu wannan tunanin ba aram to sai Allah ya karyata su a nan gurin dan haka su a tunanin su shi Allah kawai ya cancanci bauta ne kadai a matsayin sa na mahalicci dan haka ba wai wani abu suke nema a gurin Allah ba wannan mummunan tunani ne jama'a kuma ana nan ana yada wannan tunanin a cikin mutane ina fata an fahimta wanda suka fi su muni kuma sai suka ce su suna bautawa Allah ne saboda Allah yana da abun da zai ba su na rahama inda ba abun da zai ba su wallahi ba za su bauta mar ba to kai musulmin gaskiya sai aka ce to ka zama baina zalika qawama tsakanin waɗancan da waɗannan ina fata an fahimta kai baka tare da waɗancan kuma baka dawo cikin waɗannan ba shine ka bautawa Allah kana tsoron karyama azaba kuma kana kwadayin menene to shikenan ka zama musulmin arziki shine wad'uhu khawfan wa tama'a yace inna rahmatallahi qaribun lalle rahmar Allah kusa take min almuslimin daga ga masu kyautatawa to a can sai mutanen karuna suka ce wabtagi fi ma ataka Allah ka nema cikin abin da Allah ya baka addar al-akhirah da gidan lahira sai ce me wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta kuma rabanka na duniya wato diyan da kake aikin lahira to wata ran kuma ka ware lokaci ka ce yanzu lokaci ne na huta yanzu lokaci ne in ci farfesu in more lokaci ne na shan juice na fata an fahimta lokaci ne na cin daɗi rasha ni kanin mangwal wai bubel kanin yaɗel na fata an fahimta karanta e karanta she da kai da iyalanka amma a ce a addini kullum wuya ake sha ƙarya ne ba addinin annabi Muhammadu ba ne shi addinin annabi Muhammadu wataran a yi addini wataran kuma a more ta hanyar da Allah ya yadda a more na fata an gane magana amma in aka ce addini ba hutu ba maganar sassautawa ba maganar kaza to ba addinin Allah ba ne ba na manzan Allah ba ne daɗina da alaran makiyar daɗina da alaran makiyar ya isa haka alramma Allah ya ce kul sai ne musu man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arziki waye ne ya haramta adon Allah da kwalliyar Allah waye hana ka shan nunannun mangwaro ba wanda ya hana ka wa ya hana ka shan lunannun ayaba da lemo ba wanda ya hana ka wa ya hana ka hawa zundumemiyar mota an gane magana da kyau ba wanda ya hana ka wannan kana da kuɗi sayi kayarka wa ya hana ka ɗinka makekiyar gari ka saka zabgegiyar hula ba wanda ya hana wannan ƙulman harrama zinatan lahillati akhraja li ibadihi sai ce wa tayyibatu min arziki sai ce qul hiya lil ladina amanu khalisatan fil hayati duniya khalisatan yawmal qiyama anan duniya mata masu imani ne shi kafiri ma albarkacin mai imani yace amma asalin ta ta masu mutanen kirki ne bayin Allah nagari yanzu kuna ga kwanan nan wai wata mota ne ake nuna wanda profeso Mansur Isa Yalwa yake zuwa yake dauko profeso sani dukkan su farfesoshi ne fa gaba daya kuma far fesun ma gaba ɗaya suna abin nan ɗinsa farfesu ne kuma farfesu suke morewa ina fata an fahimta kuma farfesoshin su akan addinin musulunci ne ma fa ba fa akan abubuwan duniya ba ina fata an gane to sai shi profeso mansur isa yalwa allah ya masa arziki ya sayi wata zabgegiyar mota ni da na gama an faɗi kuɗin ta nace ai ni har yanzu tukunna ba ta burge ni ba ma tukunna sai ya sayo wata ta ninka ta uku ko hudu tukunna ni nan ne ta burge ni amma wallahi malam in kaga yadda jama'ar mu suke surutu kai la ilaha illallah ka duba malaman nan la ilaha illallah ko ba ku gani bane a social media kun gani ai ko ana ta surutu ana ta su ana ta kananan maganganu saboda farfe farfesa fa yanzu dan Allah farfesan boko in ya hawa wannan za a yi mamaki akara maka Allah to hena addini ne kawai don kun raina mana hankali idan ya hawa wannan sai ku dinga masa jama'a tsakaninmu da Allah to kuna kurminku in Allah ya da wata ran ko ga nazo na yi fakin a nan gudun sai hankalinku ya tashi insha Allah da ni da Allah rahma kuma insha Allah ta an gane magana da kyau ko eh ya fita karatun ko to masha Allah dan haka Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu khalisatan fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah ga masu imani aka hore wannan abun kai kiyama kan ma babu kafiri iya masu imani kawai za a bawa da haka anan duniya kafirai sun dan samu albarkacin wai kaza ne ka dangaru kan sha ruwan kasko ina fata an gane magana to shine suke ce masa waftagi fi ma ataka Allahu darul akhirah sai suka ce wala tansa nasibaka minad dunya kar ka manta rabanka na duniya suka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ardi karka nemi yin barna shine muhallin shahid mu karka nemi yin barna ya kai karuna a cikin wannan duniya inna Allah la yuhibbul mufsidina Allah ba shi san mabarnata kawai miskala zarrat saboda haka barna ita ta jawo mana bala'o'in da yau muke ciki barna ita ta jawo mana tashe tashen hankula baɗala da ake yi cin haƙƙin mutane kashe bayan Allah da sauran abubuwa na barna duk su suka jawo wannan wannan masifun da muke ciki an gane magana da kyau ko ka'ida ce mu gane wannan ka'ida ce duk abin da ya same mu na alkhairi daga gurin waye daga gurin Allah amma idan matsalar same mu waye jawo mana Allah ma kana da aya akan wannan ma asabaka min hasanatin Mm. sai ce mai Allah ya ce ma asabaka min hasanatin duk abin da kaga ya same ka mai kyau an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali an samu arziki ana cikin walwala ana cikin lafiya kalo baka da wata jinya jari na tafiya kasuwanci na tafiya harkoki na tafiya fa min Allah wannan Allah ne ya baka amma wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ka gani mummuna ya faru da bawa Allah ya ce fa min nafsika to kanka ne kai ka jawo kanka domin ka'idar Allah bai zuba bayinsa a doron ƙasa dan ya me ba dan ya wahalar da su ba na fata an fahimci magana bai saka bayi a doron ƙasa dan ya wahalar da su ba abin da yake sa suke shan wahala shine in suka me in suka saba masa amma inda za su bi hidodar eh da za su bi hidodar to da za su zauna lafiya babu wata matsala da za ta same su saboda me Allah madaukakin sarki ya buga misali da wata alƙarya kanat aminatul mutma'innatan ya'tiha فأذاقها الله لباس الله يتوضرب لهم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الله يا بغى مثالي دوتا القرية ta kasance tana cikin aminci tana cikin nutsuwa kanat aminatan mutma'innatan Allah ya ce ya ati harizquha ragadan min kulli makani arzikinta na zuwa mata ragadan kai daga jin ragadan ko da hausa ba ya an fassara maka ba arzikinta na zuwa ta ko ta ina shine ragadan duk abin da mutanen suka taba malam kuɗi ne daga sun shiga harkar kasuwanci sai kasuwanci ya ɗaukaka daga sun shiga harkar noma sai noma ya ɗaukaka daga sun shiga harkar lafiya sai kaga kowa lafiyarsa gau mana ya ce ha rizqu ha ragadan min kulli makani amma me ya faru Allah ya ce fa kafarat bi an umillahi sai ta kafirce wa ni'imomin da Allah ya mata suka dinga aikata abin da ba daidai ba suka dinga saba wa Allah sai Allah ya ce fa azaqaha Allahu libasal zu'i sai Allah ya dandana musu rigar yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aikatawa yanzu wannan ayar ta nuna mana ashe ka'idar Allah in ana bin sa me zai mana a duniya daɗi za mu ji arziki ne zai zo ni'ima ce za ta lullube mu falala ce ta Allah za ta zo eh laqad kana li saba'il alaramma mm كلوا أمم. me ya faru to Mm. me ya faru Mm. Allah ya ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya ya tabbata ga mutanen saba a guraren su ko gidajen su ko garin su ko kalkaryar su aya Allah ya ce mun dasa aya a gurin ina fata an fahimta laqad kana li saba'in fi maskanihim aya sai Allah ya ce jannatani an yaminin wa shima wato gari ne Allah sai ya tsara shi hanyar garin idan zaka shiga gona ce guda biyu ɗaya ta dama ɗaya ta hagu na fata an fahimta duk abin da kake so na kayan marmari da abinci akwai a cikin wannan gonakin kuma wani ikon Allah ba wanda ke noma gurin ko ba wanda ke yi wa gurin bayi ba ta gonar kowa ba ce ba wani ne ya kewaye gurin yake masa hidima ba Allah ne ya tsirar da gurin haka kawai jannata ne an yaminin wa shimar Allah ya ce kulu min rizikin rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru lahu kawai abinda nake so ku yi ta min godiya ina ma'ana wa abuduni wa hadi la sharika li ku bauta min ni kadai kar ku hada da kowa na fata an fahimta kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu Allah ya ce baldatun tayyibatu gari mai dadin zama mala to dan Allah jama'a gari ba yunwa ba dauke wuta ko ba haka bane jama'a gari babu matsaloli na harkar tsaro gari ba magana a tafi asibiti ba magani ko ba gado na fata an fahimta baldatun tayyibatun wa rabbun gafur ga gari mai daɗin zama ga kuma ubangiji mai gafara wato tunda suna bin Allah Allah ya ce ku ci daɗi kuma na yafe muku kaga wannan ayar ma ta nuna mana in muna bin Allah ba mu da matsala da ubangiji na fata an fahimta baldatun tayyibatun wa rabbun gafur amma me ya faru Allah ya ce fa a'radu sai suka juya mana baya suna cikin ni'ima kawai sai suka juya mana baya har sannan alaihim sailal arim to dama akwai wani dam a bayan garin wani ruwa Allah ne ya tare ki kasan duk da kun san a duniya fa masana sun ce ruwa ya fi dandamalin kasa yawa ko ba haka bane haka masana suka ce yanzu in Allah ya ga dama kun ga wannan dam din dadin kowa na rantse da Allah duk sai ya hallaka mu gabaki daya idan Allah ya ballo ruwan kaza ya ballo ruwan kaza ya ballo ruwan kaza ya ce je ka na barka da su ba wanda zai tsira wallahi saboda me saboda ruwa ya fi al'umma ko ya fi dandamalin kasa yawa iya shi kadai in Allah ya ga dama zai halaka mutane da shi to suna da wani dam a bayan garin Allah ne ya tare dam din to da suka saba wa Allah Allah ya ce sai muka balle dam din muka ce shigo gari kawai malam sai ruwa ya zo ya cinye mutane ya cinye gonakin ya ragargaza kowa gari ya wargaje ya lalace kaji gango? قول فدمرناهم تدميرا haka Allah yake idan ya nufaci hallaka mutane to sai a ainihin wato amarna mutura fiha sai mu ainihin wato umarci mutanen garin ko manyan garin bi ta'atillahi za ka kaddara a nan gurin domin in ka fassara direct to ai akwai matsala amarna mutura fiha fa fasaqu fiha sai mu ta- mu umarci manyan garin sai su saba wa Allah ai inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamu malamai suka ce abinda ake kaddarawa wa idza aradna an nuhlika qaryatan in muka nufaci hallaka qarya alqarya ko gari ko kasa amarna mutura fiha sai mu umarci manyan garin ko kasar ko wannan gundumar ko wannan ƙauyen bi ta'atillah su yi wa Allah ɗa'a to amma sai su canja ɗa'ar fa fasa ha sai su koma fasikanci su watsar da ɗa'a ga Allah ina fata an gane to shine Allah ya ce fa haqqa alaiha alqawlu sai gaskiyar azaba ta tabbata akan su fa dammarna ha ta dubera to haka a can ma yace wa baddalnahum bi jannatayhim jannatani zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur Allah ya ce da muka janye ruwan garin ya dan dawo hayyacinsa maimakon gonaki masu dadin nan Allah ya ce sai muka canja musu da kan da kan da kanya da dinya da goruba i wallahi in an saba wa Allah ba abin da Allah ba zai yi ba kaga dai dazun nan garin yana cikin ni'ima ko Allah ya ce to yanzu kuma mun canja musu da goruba da kanya da dinya da taura Allah ya sauwaƙe wallahi jama'a ishara ce da take nuna idan mutane suna so su zauna lafiya da Allah to su bi shi in mutane suna so su zauna lafiya da Allah to su bi shi to kaga wannan shine jammu da aran maye cewa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas barna da masifa ta bayyana a doron kasa kai kai ka ce wannan ayar a Najeriya ma aka sauke ta ko ba haka bane jama'a duk masifin da muke gani yanzu Allah ya ce to ga dalili na bai ma kasabar aidin nasu saboda abin da mutane suke aikatawa ne na jarrabe su da waɗannan masifin in suna so mu dawo da su hayyacin su so su dawo su bi mu sai mu yafe musu sai mu abin nan to amma matsalar shine yanzu wanda yake barna ma ka hana shi ma matsala ne sai ya dinga ganin ka kuna ganin duk malamai masu nasiha ko dai nasihan nan a yi wa talakawa ko a yi wa shugabanni ko a yi wa suwaye ne sai kaga kai mai nasihan nan kana cewa jama'a a ji tsoron Allah babu wanda yake yake sauraron ka ma masu sauraron ka kuma sai kaga suna ta zagi suna ta ashariya suna ta maganganu haka ne ko ba haka ba me yasa saboda mutane ba sa so a hana su aikata barna isa kuma hana mutum barna wato taimakon sa ake ne ya zauna lafiya da Allah kuma ya zauna lafiya a duniyarsa ina fata an fahimci magana an gane maganar da kyau ko to shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa minan nasi ومن الناس على رمى ومن الناس من
يجادل في الله يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد أمم.
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويأتيه عذاب السعير Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minan lasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai wanda yake jayayya da Allah a ce masa kar yayi wallahi ya ce sai yayi dan Allah wannan ba jayayya da Allah bane ana cewa zina tana jawo bala'i ka ce ba za ka daina ba shan giya da shaye shaye na jawo bala'i ka ce ba za ka daina ba haka ne ko ba haka ba wannan jayayya ne da Allah ko ba jayayya da Allah ba jayayya ne da Allah saboda haka Allah ya ce irin waɗannan mutanen su suke jawo mana masifa da tashin hankali an gane maganar da kyau ko yawwa saboda haka mutane mu ji tsoron Allah mu daina abubuwan da muke yi wanda zai kai mu cikin bala'i alaramma a cikin suratul baqara Allah ya sake cewa minan nasi man yu'jibu ka qawluhu fil hayatid dunya الناس من يعلمك قوله بالحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام wa idha وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل mm, فحسبه جهنم
Allah ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya a cikin mutane akwai wanda maganganunsa za su baka sha'awa a rayuwar duniya idan yazo kuna mu'amala da shi wallahi zaka dauka mutumin kirki ne in yazo yana magana zaka dauka duk duniya ba mai tsoron Allah kamar shi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya amma wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi kai Allah ka Allah ka raba mu da wannan masifa ya Allah Allah kar ka jarrabe mu cikin fadawa cikin irin waɗannan mutanen ya Allah wanda zai zama musan mu a baki amma fir'auna a zuci mun yi ujibu ka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi amma Allah yana shaidar da shi akan abin da ke cikin zuciyarsa wa huwa aladul khisa kana neman mafiya taurin kai mafiya ainihin wato husuma da Allah da addini to an ka same shi ka gama Allah ya ce babbar matsalarsa wa idza tawalla in ya juya baya sa'afil ardi liyufsida fiha sai tafi a doran ƙasa don ya barna a doran ƙasa ne wa yuhlikal harsa ya dinga hallaka kayan noma wan nasl wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son mabarnata an gane maganar da kyau ko Allah baya son mabarnata na'am idan aka ce mai shi tsoron Allah sai girman kai ya kama shi da saƙo Allah ya ce wannan wutar jahannama ne kaɗai ta ishe shi tur da shimfiɗa a ce kuma ita ce wutar jahannama ma'anar wannan magana jama'a yanzu duk mun yarda cewa yadda Allah ya ce zaharar fasadu ɗin nan mun yarda mafi yawancin matsalolinmu mu muka jawo kanmu da ayyukanmu na ɓarna da ayyukanmu na asha da ayyukan da muke aikata wanda ba daidai ba Allah ya jarrabe mu da waɗannan masifu to abin da tambaya shine za mu daina ko ba za mu daina ba shine kawai mu tuba zuwa ga Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya saurare mu sai ya haɗa mu da mutanen arziki wanda za su jagorance mu sai ya haɗa mu da bayan Allah wanda za su zaman toshewa gabaninmu wanda za su taimaka mana wajen saita wannan al'amura namu da wannan ƙasa tamu amma ko shakka babu duk mutumin kirki yana cikin tashin hankali game da abin da ƙasar nan take ciki Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauƙi ‘yan uwa za mu dakata a nan Uh, saboda wasu dalilai guda biyu dalili na farko shine uh, muna tare da ainihin wato mai girma mai martaba mai daraja sardaunan gombe alhaji dr jamilu isiyaka gwamna wanda ainihin wato ya kawo mana ziyara wannan majalisi uh, mai girma sardauna muna maka fatan alkhairi kuma muna maka marhabin lale da zuwa tare da kai da mukarrabanka gabaki daya a ba sai na tsawaita magana ba akan sardauna domin na san babu wani dan gombe da yake gombe wanda bai san wane ne sardauna ba ko akwai wanda bai san shi ba ba wanda bai san shi ba kuma sanin da muka yi mar sani ne na alkhairi sani ne na kima da martaba da mutunci ni dai a iya fahimta ta wallahi ban san mutumin da ya ɗauki ayyuka ya bayar kuma ayyukan da ya bayar suka taɓa talakawan jihar gombe irin sardauna ba ni dai ban san shi ba wasu kan sun babba da aiki wa wasu manya da 'ya'yan wasu manya ko ba haka ba ne yawwa wasu sun ba da aiki wa wasu manya da 'ya'yan wasu manya amma dai wanda ayyukansa da ya raba appointment da ya raba wanda suka shiga cikin talakawa direct dr jamilu isaka gwamna ya cire tuta inda a jihar gombe ne haka ne ko ba haka ba ka san ni matsala ta kenan inda duk gaskiya take wallahi bana boye ta iya abinda na fahimta na gaskiya shi zan faɗa to muna ma sardauna kyakkyawan zato game da wannan kokarin kuma wani abin da zai burge ku masallacin nan kansa ya shaida wannan abin da sardauna yake yi domin wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kun ji rantsuwar musulmi kenan ko shekara kusan uku da ta wuce ina zaune a masallacin nan sai ga appointment guda biyu daga ainihin wato hukumar ketco da hi dr jamilu ya jagoranta ya aiko su nan ya ce a kawo mu allah ya ji kan alhaji kandos allah ya masa rahama ɗaya daga cikin hadimansa wanda ya rasu shekara biyu zuwa uku da suka wuce allah ya masa rahama shi ya ɗauko waɗannan appointment ɗin ya kawo min har masallacin nan kuma akwai ɗaya daga cikin limamanmu na masallacin nan ina jin za ku tuna himalan isa kun gane shi ko yanzu haka yana kano yana aiki a karkashin appointment ɗin da dr jamilu isa ka gwamna ya bamu da allah ya kai mu shaida wannan ko bai kai mu shaida ba ya kai mu shaida don haka dr jamilu isa ka gwamna muna maka fatan alheri duk wanda ya san ka a gombe ya san cewa hannunka a buɗe yake ko hannunsa ba buɗe yake ba ta kuma ya san cewa yana raba aiki daidai gwargwado haka ne ko ba haka ba abokanka guda biyar ta to kaji ga abdullahi ma'aikacin human rai ɗaya daga cikin ma'aikatanmu nan ya ce a cikin mutanensa akwai mutum biyar da wannan bawan allah ya ɗauka yanzu haka suna aiki a kano idan za ka fito ka ce waɗanda aka ɗauka aiki ko dr damiru ya ɗauke su aiki su fito su bayani a gombe wallahi za ka sha mamaki wallahi kuma 'ya'yan ƙananan mutane waɗanda ba kowa ba allah ya saka ma da alkhairi sannan abu na biyu a ni in faci kula muna da alaƙa da dr damiru alaƙa mai kyau yana mutunta ni ina mutunta shi har gidana yakan taka ya je don ya mutunta ni muna addu'a Allah ya ƙara wannan zumunci da wannan mutuncin sannan kuma ya ziyarce mu a wannan majalisi wanda muke gudanar da tafiri aƙalla ya ya kai shekara nawa shekara goma sha nawa sha uku zuwa sha hudu ko da wacin dai mazo da masallacin nan muka fara tafsiri na har yau ba a tsaya ba muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙarshen numfashinmu ne zai tsaye da wannan karatun eh yawwa yawwa to sannan ya zo mana ziyara juma'a biyu da suka wuce ya zo ya yi sallar juma'a nan ni ba na gari ma ina kano yawwa sun saboda kun sani duk ramadan in ya zo daf nakan tafi kano gurin iyalai da yan uwa mu je a dan gaggaisa da su abin da ya sauwaka na alkhairi a dan yi musu to na kama hanya na tafi sai aka kira ni cewa lalle gashi ya zo ya kawo mana ziyara to muna godiya da wannan ziyara da ka kawo mana doctor Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara maka imani wannan alkhairin da aka shaide ka da shi na bada aiki da alheri da kyauta to muna fata ubangiji ya ƙara maka wannan alherin ya ƙara ɗorar da kai a kansa Allah kuma ya ƙara maka dama ko damammaki da za su sa ka ci gaba da ire-iren waɗannan alkhairin wa al'ummar jihar Gombe da ma Najeriya baki ɗaya duk wata dama da za ta baka dama ka ƙara damawa da talakawan jihar Gombe to muna addu'a subhanahu wata'ala ya baka wannan dama din Allah ya ma jagora Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya ji kan hajiya ya mata rahama ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi haka Allah ya ji kan mahaifi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi to ba mu sani ba ko dokta yana da ɗan kalmomi ko da guda biyu domin ina ga al'ummar ba za su so ka tafi ba tare da ko da kalma biyu ka ɗan jefa ba gaskiya ɗan gaisa da mutane yana da matukar muhimmanci to bismillah dokta bismillah Allah ya saka da alheri barka Allah ya saka da akramat Allah masha Allah fadda na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد ‘yan wana musulmai wadda muka halarci wannan halka na karatun alkur'ani mai girma da shi wanda yake jagorantar wannan tafsiri tsawon shekaru da dukkan mukarraban shabar da suke taimaka a wannan domin yada addinin musulunci da karfafa addinin musulunci assalamu alaikum a da farko muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu dama muka zo muka halarci wannan domin Allah cikin alkur'ani ya gama da cewa ya saukar da alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka saboda haka muna bin umarnin Allah ne wannan azumin da muke ce wanda duk ya shaida wato wadda watan ramadana ya riske shi yana raye to ba shakka dole ne ya yi Uh, azumin ramadan to wannan uh, in dai kai musulmi ne na kwarai dole ne ka bi wannan umarin allah to fata na shine alkhairai da suke cikin wannan wata wadda manzala sallallahu alaihi wasallam mana al- albishir Allah ya sada mu da shi duk kuma sharrin da yake cikinsa Allah ya nisanta mu da shi Allah ya ƙara ba mu damar yi wa Allah biyayya kamar yadda muka ji a cikin tafsirai ko kuma wannan tafsirin da muka ji a yau yawanci abin da ya sa muke samun matsaloli shine sabon Allah to Allah ya ba mu ikon daurar da zuciyarmu mu nisanci dukkan fasadi kowane iri ne kuma kamar yadda malai faɗa dole ne mu koma ga Allah idan muna son al'ummanmu ta gyaru waɗannan abubuwan da suke faruwa kamar yadda malai ya bayani wato a ibtila'i ne abinda yake cewa a yake cewa kan jarabawa wadda Allah yake ɗorawa bayansa idan suka zaɓa mishi suka juya mishi suka saba mishi to fatanmu shine duk waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasarmu Allah ya sa mu farga mu yi biyayya ga umarnin ubin Allah subhanahu wata'ala mu koma gare shi ko za mu samu sauƙi na irin wannan abubuwan domin kullum kai a ɗan adam kana ganin cewa wane bai baka kaza ba wane ne bai maka kaza ba to ina ka bar Allah shi komai Allah yana yi ne ta sanadin a masdar haka ne ta abun Haka.
ko ba haka ba na karmu Gaskiya kan ne, gaskiya ne.
saboda haka dole ne mu koma wa mai abun gaba daya gaskiya ne kuma mu mishi biyayya mu yi da fatan mu shine Allah ya ciyar da jihar mu Gombe a, gaba amin ya ba mu zaman lafiya mai dorewa kamar wadda muke muke fata muke muke samu a yanzu wadda a, jihohi da yawa ba su samu wannan ni'iman da Allah ya mana ba gaskiya ne saboda haka mu ƙara godewa Allah mu Gaskiya ne.
ƙara godewa Allah gaskiya ne Ah, da wannan ne zan ce ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da shi masha Allah Allah ya saka da shi Allah ya saka muna godiya masha Allah to ah, alhamdulillah ah, Dr. Jamilu Isiyaka gwamna ah, kamar yadda na gabatar gaskiyar magana sai dai mu ce muna godiya Allah ya saka masa da alkhairi da wannan ziyara domin wanda duk zai tuna ka a irin wannan lokaci ya ziyarci inda kake to tsakani da Allah ya mutunta ka kuma ya mutunta abin da kake yi wannan shine a hasibuhu wallahu hasibuhu wala uzaki ala Allahi ahada kuma maganarsa ta ƙarshe zan ja hankalinmu a kanta shine wallahi mugun bai mu gode wa Allah ka nemi arziki ta hannun Allah Allah shine mai azurta bayansa amma wallahi in ka dawo fannin abin da ya shafi ci gaba wallahi gombe mun ci gaba alhamdulillah akwai abubuwa guda uku da gwamnaye a garin nan wanda duk yadda kake kallonsa da kusakure a wasu abubuwa wallahi dole ka jinjina masa a wannan abu na farko jama'a ku duba yadda ake gyara kwarurrukan garin nan jama'a wanda biliyoyin kuɗi ake kashewa ake wannan aikin kuma shi ya je ya yi hau sama ya faɗo ƙasa ya kawo aikin nan aka zo ana yin sa ga aiki nan kuma yana ta tafiya gidajen talakawa da yawa yanzu sun daina rushewa haka ne ko ba haka ba wallahi in ka ɗauki wannan aikin shi kaɗai kai ka san cewa an samu ci gaba a gombe mutane da yawa sun yi jagoranci amma allah bai ba su wannan nasara ta yin wannan aikin ba amma a lokacinsa allah ya samar da shi allah ya saka masa da alkhairi abu na biyu wato raya karkara da birni da aka yi ta hanyar kyakketa da tsatsaga jihar gombe domin samar mata da hanyoyin sufuri ba za a ce gobara ta tahi yanzu a wani lungu a rasa ta ina za a shiga ba ko wani abu ya taso ana neman ina za a bi ba yanzu idan ka shiga wasu guri wallahi bata za ka yi sai ka yi nan ka ɗauka nan ka yi alhalin can ya kamata ka yi saboda yadda garin nan ya samu ci gaba ta wannan fanni Allah ya saka masa da alkhairi a wannan abin da ya yi. abu na uku shine samar da wannan Buhari industrial park din wannan abun ba dole sai shi gwamna Inuwa ya gama shi a lokacin sa mun fara cin moriyarsa ba amma na rantse muku da Allah akwai ranar da za a daga hannu a yi wannan bawan Allah addu'a akan wannan abin da ya samar domin ba karamin ci gaba bane kuma ba karamin samarwa da 'yan kasuwa da masu masana'antu hanyar ci gaba bane ba muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi to sannan kwanan nan naga wani abu yana ta trending da gaskiya ban so ne magana ba saboda ina so in je in samu shi kansa malam daurawa har gida domin in tambaye shi shin wannan abun kan yadda naga ana ta yayata shi haka ne in haka ne akwai gyara ko ta ba shi din bane amma dai ya bada gida to kun ji lalle gwamna ya bawa malam aminu daurawa kyakkyawan gida domin zuwa ya ci gaba da gudanar da tafsiri a garin nan wallahi wannan aikin ba karamin aikin alheri bane domin duk wanda ya san malam daurawa ya san malam daurawa ya sha wahala a gombe ya fi shekara ashirin da biyar zuwa talatin bawan allah na yana sintiri tsakanin kano da gombe kuma abin da zai baku mamaki malam daurawan nan babu abin da ba a yi ba a ɗauke shi daga tafsirin gombe wallahi ya ƙi yadda duk shekara dokta sai an samu barazanar ɗauke malam daurawa daga gombe wallahi wallahi malam malam ya tajirce ya ce yana nan min haka laƙanaku wa fi hannu idu kuma min hannu kurijukum taratan ukura ya ce ba inda za shi a nan gombe zai ci gaba da tafsiri a kano ba malam daurawa yana da capacity ina so ku gane yana da capacitynsa a kano amma wallahi haka yake barin kanon nan ya taho ya zo ya gabatar da tafsiri dan Allah duk abin da aka yi malam daurawa an kyauta ko ba a kyauta ba wanda duk yayi malam daurawa ya mana abin da ya kamata ko bai mana ba yayi mana dan haka Allah ya saka masa da alkhairi ai muna da wasu malaman ma da sun samu damar da za su kafa babban santa a Gombe narkekiyar santa da masallaci da makaranta da komai ya zama ko a ƙarshen wata ne suna zuwa suna karantar da al'ummarsu kuma su haifan fungon bane wa walidin wa ma walada ko ba haka bane za ku yi magana ko ba za ku yi magana ba ba su zo suka yi ba amma shi ya taho daga Kano ya zo ya dasa da'awa a Gombe don haka duk wanda ya girmama malam daurawa mu ya girmama duk wanda ya girmama malam daurawa addini ya girmama don haka muna addu'a gwamna inuwa Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya taimake ka ya sa ka gama mulkin ka lafiya matsaloli kuma ba wanda bai da ita ni ma yanzu in na miƙe na fara faɗa muku matsaloli na sai ku rasa ya za ku yi ko ba haka bane to ba wanda bai da matsala muna addu'a matsalolin sa Allah ya yi masa kuma Allah ya ɗora shi akan daidai abinda duk zai zama alheri Allah ya tabbatar mana da shi abinda duk zai zama masa sharri Allah ya raba shi da shi Allah ya sa aljanna ta zama komar mu za mu yi haƙuri da karanta gudunmawa da aka turo sai gobe za mu haɗa da na yau da na gobe sai mu karanta insha Allah ta'ala muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Dr. Jamilu muna godiya da wannan ainihin wato ziyara Allah ya saka ma da alkhairi sauran mukarrabai da suka rako shi muna muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna Allah madaukakin sarki ya sa wannan ziyara ta zamanto sanadiyya samun rahmar mu duniya da lahira ubangiji madaukakin sarki ya sa a gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama koma Allah madaukakin sarki ya muku albarka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله